karatun da muka wuce mun tsaya akan baiti na talatin da biyu wanda yake bayanin cewa wa ba da kamsina wa ba da kamsina wa ruhu aslama jinni nasiri wa adu fa'alana ya ce bayan manzo Allah kai shekara hamsin kenan shekara goma bayan aiko shi aljannu na garin nasibin suka musulunta wa ardu kuma suka koma zuwa ɗan uwansu zuwa ɗan uwansu aljannai su ma suka sanar da su shine ai Allah ke cewa ya sarafuna ilaika nafaran na aljin ne san dunar Qur'an kuma wannan babu abin da mutum a rayuwa zai rasa wata musiba ta same shi Allah bai sauya mashi ba wani abu wanda ya shi alheri mu duba a nan ya tafi ta'ifa ko a ta'if an koro shi an koro shi kuma ya dawo mutane sun ji wuri shi yanzu kuma suwa suka ji shi aljanne suka ji wannan aljannan suka musulunta kuma suka koma zuwa ga ɗan uwansu suke musu wa'azi ga annabi na ƙarshe ya zo shine wannan mai littafi na al'alfiya iraki hafizul iraki wannan biya da alfiya ta kan hadisi shi ne ke cewa wa ba da madad lahu kamsuna wa rubu amin ja'ahu yas'auna shi ne yake na zama yake cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara hamsin da wata uku sai aljanne suka zo yas'auna suna gaugawa shi ne suwa yake jinnu nasibin lahu wa kana ya kara fi salatihi qur'ana yana karanta qur'ani a sallah kin yana sallar dare yace bi nafila a wurin da ake ce ma a nafila anan ne manzo Allah ke karanta qur'ani da dare fastamahu wa aslamu suka suka ji qur'ani kuma suka musulunta wa raja'u fa anzaru qaumahum kuma su koma suka ma mutanen su gargadi yanzu mutane ba su karba ba amma kuma ga aljannu sun karba yanzu ko manzo Allah aljannu sun musulunta kuma zai koma makka tunda tarif an koro shi bai da wani gari sai makka to kuma da yake garin makka ma aka hana shi shiga garin makka suka hana shi bai shigowa garin sai da wani wanda ake ce mishi ajibi mutum ne wanda yake da iya maza yawa manya to shi wannan sun ce ma yan shi ku je ku je ku tsare hamman za Allah ya shigo garin makka iya cikin kariya ta babu wanda zai taba shi cikin kariya iya cikin kariya ta wannan iyan suka je garin makka kohon makka suka tsaya hamman za Allah ya shigo wannan garin babu wanda ya taba shi shine bayan manzo Allah ya ya tabbatu a garin Madina yace wallahi lokacin da aka kama kafuran maka na yakin badar guda saba'in kin manzo Allah yake cewa inda abi iya da rai kuma yazo ya ce mutum saki waɗannan mutanen yace wallahi da na saki saboda saboda abin da imam manzo Allah garin maka gabaki ɗaya kowa hana shigowa ya hana shigowa amma shi ya zo ya turo ɗiyan shi ku tsaya duk da ba musulmi bane ba amma ce ku tsaya he ya shigo kawai wanda ya taɓa shi yace na 34 ya ce sun ma'ala sauda hamda akudu fi ramadan sun makana ba'adahu akudu ibnata siddiq fi shawwal ya ce kina a cikin shekara ta goma bayan an mishi wahayi iya da shekara hamsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amda akudu aka dara ma'alamin shi da wa sauda a watan ramadan aka tsara malaman shi da sauda ita kuma wannan sauda tana da cikin ita da mijinta sun hijira zuwa garin habasha mijinta ana ce mishi sakran sakran bin amr shine mijinta to sun hijira garin garin habasha kuma sun dawo su ne waɗanda aka ce musu 'yan garin makka sun musulunta suka dawo da suka dawo suka tarro abun ba haka bane to shi kuma wannan sakaran kin sai ya mutu a garin makka da su koma ba to tana nan bata da miji ko manzo Allah as Khadija ta rasu shi ma haka yake zaune ko sai aka mishi shawara cewa ga wannan ita ma sahabiya ce ta musulunta kuma ba ta da miji sai manzo Allah ya aminta kenan bayan Khadija bi arungo ta wasewa sai Sauda a shekara ta ta goma bayan an mishi wahayi iyar shekara hamsin yace summa summa kana barat abu ibnatu siddiq bi shawwal kenan bayan shaw- bayan ramadan sai ne sai shawwal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya armudi yawa ya siddiq ya abubakar a cikin watan shawwal wannan kenan yarba arimi wanda kissa mai abu kahin arman nata da wani ya zo ya tambaya ya arma aisha kuma kamar can da suna da misali mutum zai ba da magana in ya ba da magana ba wata yiwa a tada ya komo ya warware magana shi to kuma dai daga baya Allah ya tabbatar da cewa Aisha tana da cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba ta yiwa wani ya arme ta in ba in ba shi ba to kuma abin ya tabbata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arma Aisha to kuma Aisha tana da kasa'is da yawa daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya arma ba ta yin armi ba sai sai Aisha ita kaɗai ce ke a ciki kuma bayan haka tana da cikin wanda manzo Allah ya so a cikin matan shi duk da yana son ta wata rana matan suna kuka misali mutane suna kawo kyauta sahabbai su kawo ma manzo Allah kyauta har shi kanshi manzo Allah wani yana musu kakku a musa amma mafi yawa in mutane su kawo ma manzo Allah kyauta mafi yawa iya gidan Aisha hatta kai suka waɗi ma Fatima ɗiye shi kuma manzan Allah magana mu muna gani ya yi karkata zuwa gawa zuwa ga Aisha shi da ƙarshe abin ya kai har yi manzan Allah ki ce ma Fatima kina so na ta ce eh to ya ce ki ma ki so Aisha saboda ni matsayin ta matsayin babanta a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma wa'annan abubuwan su ne su ne kusan wannan rau wannan da zamu
su ne kusan abin da mutane ba su gane ba har man da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kusan mata tara jami'a ta kullum mutane yanzu duka in aka in aka ce mutum arni wani ya arni daya biyu uku hudu kawai mutane abin da yake kawo hawa akan su na harko wannan mutum shawar gare shi ko ko san arni san mata yake shi kuma wannan ɗabi'a ce haka Allah halicci mutum haka Allah ya halicci mutum namiji ko mace don wai ka hudda ma mutum wannan kawai ka hudda shi daga kasancewa shi mutum to manzo Allah wannan matan gabaki ɗaya da amma babu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arme ta dan wani ya bukata wani abu dukkan su gabaki ɗaya maslaha ce duba ta al'umman musulmi gabaki ɗaya yanzu muka ɗauki kahin ya kuma kahin ya musulunta kahin a musu wahayi yara muka tisha kuma an gaza daurin da ta yi ta yi jiya a rayuwar shi kusan ita kama mishi kan da'awa ga baki daya babu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba tare da ita ba harkon musulunci in muka zo muka ɗauki sauda da ya arma ga dalilin da ya arme ta mijinta ya rasu kuma batta da miji manzo Allah ya arme ta Aisha ya Abubakar shi kuma manzo Allah yake cewa babu wata dukiya wadda ta mun amfani kamar dukiya abubakar ya ce babu a cikin kusabai ya ce musu gabaki ɗaya babu wanda ya mu wani abu ba rama mishi haka ya ce musu ya ce sai abubakar kaɗai shi kuma babu wanda zai sakanta mishi sai na sai allah kaɗai ai a shi ne ke ce musu kowa a rike kofar gidan shi a bar kofa abubakar kaɗai to wannan zaman da suke da abubakar kenan manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai a rinni sai a rinni shi haka hafsa yayi ya umar ita ma haka mijinta ya rasu ya ce sai umar ya tashi ya je wajen abubakar ka'ar mahafsa sai abubakar ya shiru ya ce mishi komai ba ya je wajen usman usman ya yi shiru da kwan biyu usman ya ce gaskiya ni yanzu ban na bukatun yare sai daga baya ya ce ni abin da nake ji a raina na fi jin haushin abubakar sama da sama da usman ya ce shi usman ya haɗu ne ya ce amma abubakar shi ya yi ce mun komi ba sai daga baya sai manzo Allah ne ma'armanta sai Umar ya Abubakar yake ce ma Umar yace na ji manzon Allah yayi zancanta ko da bai faɗo ba kenan armanta zai yi amma manzo Allah ya hirarta a waje na kenan na san manzo Allah iya nihin wani abu yace ta yaya manzo Allah ya hirarta kuma ni in yi abin da to duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka wanda ya arma maslaha ce wata uwayenta suna yan manyan kabila ne ko manzo Allah zai arma ɗaya daga cikin su saboda ya kare kenan yana iya da dangantaka da su ba za a cutar da musulunci ba tare da su to duka wannan shi ne sai mafi yawan wanda ba musulmi su kawo ai manzon ku kaza ne yana da kaza ne da kaza shi kuma wannan abun duka maslaha ce ta addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ta kuma bayan haka fada'il na Aisha ita ce kadai iya zaune tare da ita kuma za a mishi wahayi kuma ita ce wanda ga wahayin da aka mishi nan wanke abin ga Aisha ita kadai aka saukar da Qur'ani saboda ita kuma duka a cikin matan manzo Allah ta yi kowanne ta yi su duka fikihu tun da har manzo Allah mu ce da ku ɗauki rabin addinin ku ku ɗauki addinin ku daga wajen wa wajen Aisha saboda ta zamna manzo Allah ku duba tana da manzo Allah da ya rasu kusan batta hutu a sabanin malaman tarihi shekara goma sha takwas in aka ɗauka aka kara da saura a ce kasa da ishirin da biyar to kuma ta rayu kusan ta kai shekara wajen hamsin kenan sosai mutane sun yi sun yi su fada da ta aisha hadisan da ta rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ba'da khamsin wa amin ta'i usriya bihi wa salawatu furiyat khamsan bi khamsin duba wa ba'da khamsin wa amin ta'i kenan bayan hamsin da nawa hamsin da ɗaya yanzu wannan kamar yana ta yi a nizamul hauliya shekaru shekaru yanzu a shekara ta hamsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya armi sauda kuma ya armi aisha to hamsin da ɗaya ya ce usiri ya dishi aka yi isra'i da shi wa salawatu furidat kuma aka farlanta mishi sallah hamsin bi hamsin kama farko fitar ya ce sallah hamsin amma nawa ne suna da kasankacin ladan nawa sallah biyar aka fara yin mishi amma suna da ladan nawa lada hamsin kamar yadda malaman sira suka haddace shi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da shekara hamsin da ɗaya aka yi isra'i da shi isra'i da miraji to nan wai wasu malamai suke cewa aka samu sabani wai isra'in da miraji da aka yi hakika ne manzan Allah ɗaukar shi aka yi da jikin shi ko kuma duka wannan abun a mafarki ne gani ya tafi masallacin burus ya daga nan ya tafi sama a mafarki ne gani ko haka nan wannan shi ne sabanin da malamai suka yi shi abin da ya tabbata cewa subhanallazi asra bi abdi bi abdi aka ce ko ko haka ne manzo Allah an doke shi daga makka wannan mala'ika zuri ya doke shi akan wannan dabba da ake cewa burak suka yi suka yi tafi masallacin burus daga nan kuma suka ta yi sama wannan ya aka suka ta yi abu ne wanda allah kaɗai sun ku duba allah ya ba aljannai damar su ta yi hassana farko ta yaya suke tafiya to balle mala'ika kuma balle abin da allah halitta don ya yi irin wannan da yi manzo allah ya an tafi sama da shi kuma an yi sama da shi an farlanta mashi wannan sallolin guda biyar amma suna kusan kwacin hamsin ya tafi an ba shi hamsin aka ba shi hamsin ya dawo sai game da annabi musa sai ke ce mashi nawa aka rubuta maka sai ce ai hamsin sai ce ai koma a rage maka ya koma aka rage mashi ya dawo nawa aka rage sai an rage ya ce kara komawa shi yake ni da shi sai ke cewa ni na san banu isra'ila Allah ya dora musu kuma suka kasa kuma Allah ya dora musu da kasin sai Allah ya musu sai Allah ya la'ance su kuma Allah ya dora musu kuduba babu al'ummai da suka ji daɗin Allah kamar bani Isra'il a tarihin duniya ya ce faddallahum ala kasirin man khalaqna tasbih wannan na mutane da baki da a'a wa atakum ma lam yuti ahadan min alamin babu wanda Allah ba su ni'ima kamar Yahudawa amma kuma da suka juya sai Allah sauya musu ku duba abubuwan da Allah musu fa bima naqdihim misaqahum la annahum babu abin da yake Allah ce Allah ya tsini su gaba daya wannan sharrin masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wa al-khanazir wa abada al-tawud duka wa'innan su ne la ka sharrun makana wa adalla an sawa'i sabil wannan abubuwan da suke yi Allah ya ce ku yi ce buski Allah musa sai sa ku ma a rage maka sai da ya kai aka maido ta biyar kin a biyar kin ma sai da ya ce mishi kuma a rage maka kuma inda ya koma sai a rage sai manzo Allah ya ce ina kunya an ƙara komawa daga hamsin an maido ka biyar sai ka ji kunya ya ce aka maido mishi daga hamsin aka maido ta nawa biyar kuma wannan shine mas'ala me yasa ba a farlanta ta ba a nan duniya kamar yadda aka farlanta azumi a nan duniya zakka a nan duniya ita kuma aka ɗauka ta a sama sai a sama aka bada ta ba a kasa ba kina wannan shi ke gwada muhimmancin sallah kuma kasancewar ta sila ne tsakanin mutum da bawan shi tsakanin mutum da ubangijin shi lokacin da mutum ya kiyaye ta ita ce duk wanda yake yin ta kamar yana kamar igiyar shi tsankanin shi da Allah mai karfi ne hijabin da yake tsankanin shi da Allah mai karfi ne babu wanda zai cire wannan igiyar sai mutum ya bar ta wallahi babu wanda sallah ai Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan la narzuq shine wani malami yake cewa in na ga arziki na yayi kadan yace sai in duba sallata in na ina cika sallata sai in duba sallar iyalina in anan ba a samu ba kalabi to a cikin ko na matan shi ko a cikin iyan shi a samu kalabi shi alƙawarin Allah ne Allah bai tambaye ka rizq shi zai yi matarka sai da wannan sallah to shi ne banci kenan tsankanin sallah sila ta zaka da alaƙar ta da mutum tsankanin ubangiji da bawan shi kenan duka a wannan a shekara ta hamsin da ɗaya kuma aka dawo ya dawo nan duniya to dawo wanda ya yi sai ba da labari an tafi da ni an yi isra'i da ni kuma an yi iraji da ni yanzu dai yan garin maka suka fara jin labari abubakar bai samu ba labari ma abuja da ya gama da shi ya tare shi ka ji abokinka abin da ya faɗi ya ce an abokin ya ce ta yi wai jiya fa abokinka ya ce an tafi da shi daga ji daga nan an kai shi falasini to su kuma sun sani daga nan zuwa falasini kusan ta hiyar wata guda ce suke yi ya ce ji ya ce an kai shi falasini kuma daga falasini aka sai da shi sama sai abubakar ya ce mashi in dai shi ya hoci to haka ne to shi ne Allah ya ce wallazi ja a bisiriki wa saddaka bi ulaika humul muttaqun suka ce wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskanta shi ya ce wannan aya tana nuna manzan Allah da abubakar kawai allazi ja abi shirki shine manzan Allah wallazi saddaqa bi shine kenan abubakar ya ce in dai shi ya faɗi to haka ne kuma tabbacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i kuma da miraji da shi ai a tankin ne ya gano abubuwan da suke san an ake ce mishi kaga Allah to tabbas manzan Allah dai a ruwaye bai ga Allah ba kenan ya ce ya ga haske ne amma su sauran mala'iku da abubuwa na sama biya gansu ya ce kowa da wurin da aka ajiye mishi wa mamin na illa lahu wa zamun ma'alu ga wurin mala'ika jibril daga nan bai isa bai kuce sama babu abin da ya san abu wanda ya san abin da yake sama da al'arshin Allah sai Allah shi ma mala'ika jibril ga wurin da ya ce na gan shi a gaban Allah kamar tsumma kuɗaɗɗen tsumma a yadda a cikin sahara a yadda haka yake duk girman shi kowa da wurin shi nan a can ne manzo Allah ya gani kuma yake ba da labarin ga abubuwan da ya gani a sama sina wannan duka a shekara ta hamsin da ya ce kama hufiza tsaye kamar yadda aka kiyaye shi malaman sunna suka kawo cewa salloli guda hamsin ne aka yi aka farlanta su kuma aka maido su guda biyar ya ce walbai a tafula ma'asinai ashara min ahali tsaiba kama ka da zukira bai a ta farko kenan duka a cikin shekara ta hamsin da ɗaya bai'a ta farko yan garin madina suka so su guda goma sha biyu da suka zo min ahal faiba yan garin madina ai sunanta ne ko sunanta ya sirri manzo Allah ya sa mata wannan taiba kuma ya sa mata madina su goma sha biyu suka zo yace kamar yadda aka ba da labari su suka zo a mawsim na haji ana zauwa a nan manzo Allah ya bujiro musu musulunci haka yake in an zo haji ya je wajen waɗannan ya je wajen waɗannan ya je wajen waɗannan wasu su kyare shi wannan shine halin wanda zai ci da'awa kuma halin duk wanda zai zamanto zai ɗauki wannan risala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne wajibi mutum sai ya haƙuri kuma yanzu babu abin da al'umma take bukata kamar ilimin addini ne ya kaɗan ya yi kaɗan kuma ana buƙatar malamai kuma ana buƙatar al'umma ta komo kan ai duka rashin ilimin shi ya kawo al'umma ta zamanto gabaki ɗaya turawa suke ikon al'umma musulmi rashin ilimin ne kenan wajibi ne duk wanda zai ce wannan mai sala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi Allah sai ya sha wahala kullum za a ce maka kaza a ce ma kaza wani shi yake yin kaza ku duba wanda yake yin kaza wanda shi yake cewa kaza shi yake yin kaza kenan dole mutum sai ya yi sai ya hakuri zai je wajen waɗannan a kore shi kuma ya yi ƙarfin su amma komai ba zai ce ba saboda ni saboda shi ga burin da yake so ya ci ba ta haka ne malami zai a ce amma wannan malamin suna ya ji haushi amma shi kuma alamar cewa abin da kake yi yana amfani ne tunda wanda ba a kula da shi ba kuma abin da yake yin ba a kula da shi ba wa zai ma damu babu wanda zai damu kaga hakan sun mishi wata rana sun mishi sun mishi sun mishi sai da ya kawo kar da kanshi manzo Allah ya tashi suna fada tasu kuma yawa gare su ana mishi dariya sai sashe ta yi sai rufe a gabansu ya ce to gani nan na zo wanda yake so ya taso kuma gaban shi gabaci ɗaya gaba kowa ya shiru ya kasa ya kasa musawa naga ya yi ƙarin su ko ba za a gama sun wa da shi ba amma kuma saboda shi ga abin da yake so burin abin da yake so waɗannan mutanen su yi musulunci ya ce waɗannan guda goma sha biyu suka zo wajen akaba manzo Allah musu wa'azi guda goma sha biyu suka musulunta kuma ya suka taimaki madina da suka taimaka madina kuma su ma suka shiga ne suka shiga da'awa an samu ruwaya ta sahihain yake cewa ubada bin samit ubada bin samit shi ma yana da cikin su iya da cikin manya manya wanda suka musulunta kuma ubada bin samit yana da cikin sahabban da ake cewa bakaki ne san baki ne ma da lokacin da za a buɗe masara amar bin as uba da bin sami ke tura wajen sarkin masara da ya je gan shi baki ne ma shi kan shi da ne sai ya tsorata shi ne ce lokacin da uba da bin sami muka ma manzo Allah mu baya yace kan mu ko mishi mu baya yace muka mishi mu baya ba zan yi ba shirka da Allah ba zan yi sata ba ba zan yi ba ba zan mu kashe ba zan mu zina ba zan ba zan mu kashe abin da Allah ya haramta a kashe ba yace kuma yan mu alƙawari in waɗannan abubuwan muka tika su zan mu samu aljanna yace wannan shine muka ma manzo Allah mu baya yace wa ba'da sinatayn wa khamsin ata sab'una fi mawsim hadha sabata yace kuma a shekara ta 52 manzo Allah yana shekara ta 52 kenan shekara nawa ce 12 bayan aiko shi sai wannan sha biyun suka kawo mutum saba'in kenan yanzu kullum ci gaba ake yi wai banda wanda ba su zo ba wanda suka musulunta ne wanda suka zo hajji ne banda wanda ba su zo ba mutum saba'in suka dawo ya ce min taiba kenan da garin maka fa baya ku su ma wannan saba'in kin suka yi mu baya min taiba ne eh min taiba kenan saba'in kin na suka zo daga ne daga madina min taiba ya ce wa ba da sinatai wa hamsin ata saba'una fi mawsim hada sabata ya ce bayan shekara hamsin da biyu kenan mutum saba'in suka zo daga ina daga garin madina kamar yadda ya tabbata a sira hada sabata kamar yadda ya tabbata a sira ko kuma a cikin hadisai min taiba daga garin makka daga garin madina fa bara in su masu kama manzan allah mubara'a sun mahazara makka yau mai isnin na shahar safar sa'annan manzo Allah ya hijira ranar isnin ranar litinin a wata na safar nan ya aka yi saba'in suka zo da suka zo yanzu ga shi nan sun yi ƙarfi iya da saba'in a garin makka banda wanda ba su zo ba da suka zo ya ce a cikin manzan Allah wai ta yaya zan mu barka nan wane ma kaza wane zage ka wane ma kaza ni kuma muna can muna kwanci a garin Madina zan mu barka kawai kai hijira zuwa- zuwa garin Makka zuwa Madina nan manzan Allah bai yi ba shi kadai sai kirawo Abbas dan uwan baban shi duk da Abbas mutum ne wannan bai gwada ma wurin shawaya musulunta amma yana da maili zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan har a yakin badar manzan Allah yake ce musu akwai wanda a garin makka sun hutu yaki tilasa su aka yi suka mutu kuma daga cikin su akwai abbas shi ma tilasa shi aka yi kutarwa ne yace da aka zo yace to kai ne wakilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi mubaya'a yake za ku yi mu baya a kan yadda za ku kare kiyanku haka za ku kare in na je madina yadda za ku mun kaza haka duka gabaki da suka yi mu baya a sama manzan Allah mu baya manzan Allah kuma ya yi shirin hijira zuwa madina hijira zuwa madina to a nan ranar litinin manzan Allah ya huta su kuma a lokacin abin ya kawo masu kak yanzu kawai neman a kashe shirki tunda sun ji labarin ya samu mutane a madina sai kowa aka ce a kawo mutane kowa a garin maka suka ce gari ne kusan kowa iyajen ɗan ƙabila su ɗan gidansu in ka taɓa ɗan gidan wani dukan su za su hutu suka ce su wannan banu hashim wanzu Allah iya cikin su in kowa kashe shi za su taso sai aka yi remu aka ce kowa kawo mutane kowace ƙabila ta kawo mutane in ta kawo in ya so a gama a kashe shi in sun tashi musu iya mun komi biya su nema himu ba su sai aka yi haka kuma suka zo suka kewaye gidan manzan Allah da da suna jira ya hoto shi kuma manzan Allah Allah ba shi umarnin a yi hijira aka ce mishi ma ya hijira sai biya gidan abubakar ya ce an ba ni umarnin ya hijira ya ce yi abubakar abin da ya fara cewa a suhu ba ni zan raka kan mutum manzan Allah ya ce eh kai zaka raka ni kenan su bi kadai za su yi hijira daren da su fita waɗannan mutanen suna jiran shi hutu a kashe shi kuma iyacin gidan ya gan su ga sunan shi ne Allah ya ce waje Allah min bayna alihim sadda wa min khalfihim fa aghshayna hum fa hum la yubsirun yace ga sunan ga sunan sun hutu manzo Allah yana ganin su ga sunan yazo ya huce ya tsallaka sai huce babu wanda ya kashe wannan shi ne wanda wanda ya kashe sadat president na misira anwar sadat anwar sadat wanda bayan jamal abdul nasir shi ya hau shi kuma anwar sadat kashe shi aka yi wanda suka kashe shi kamar shi da isra'il an yi baramba a ɗumman musulmi gabaci ɗaya ta yi alkawari da yake yake mu'amala da isra'ila ba shi kuma an wani sada ra'ar fa sai ta da jirgi ya kai isra'ila ya kai ziyara kuma yanzu misar ta ta hutar cikin alkawarin da aka yi wanda ya su kashe shi ana defile ana irin wannan kamar defile na jirgi da samba shi ma president zai zo tsaya shi ma an zo ana defile ana hucewa wanda ya su kashe shi suka tsara kashe shi shi wanda ake ake tambaya yana ba da labarin ya aka yi ko kashe shi sai ce yi ai tsari ne ba ta yi wa ka zo gaban shugaban kasa bindiga kuma da kartushi a ciki ko zo wani zo ki huce kamar ana alamun akwai kartushi amma wanda suke da kartushi wanda suke tsaron shugaban kasa ne yace amma su suka zo kuma da kartushi a cikin bindiga aka tambaye shi ya kai ya aka yi aka bar kuma ko shigo da bindiga da kartushi a ciki sai ce ya yi duka mun sharje mun sa kawai da muka zo ya ce kawai mun shekaran da wajen Allah mun daina aiki mun sadda haka yake faɗi a cikin littafin da ya rubuta وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا يجي muna karantawa muka zo ana tafiki ana buɗewa ya ce ba su gani ba aka bar mu kawai kuma da hakakin suka shigo suka zo suka tarzo shi babu wanda ya kare shi kuma har suka same shi wajen kartu 20 da wani abu suka suka zuba mashi a jikin shi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya fito da daren ya ce tara hutu suka tafi su sai bar Ali bin Abi Talib akan garin shi a kwance su kuma tayiya tayi ana lekawa sai a ga mutum a kwance suna tsammanin shi ne manzo Allah kuma sun kama hanya misali gara saurin suka tafi misali in yana daga nan wannan kotu ce manzo Allah ya suka fita nan suka tafi suka shiga wannan garikin suka shiga suka samu suna zaune a ciki har da sauri don hizu suka yan kwanaki a ciki wannan asma abin ta abi bakar wanda ake cewa za ta ne ta kai ne ita take kai musu abinci kusan a lokacin tana da wayo in ta tashi ga hanyar da ta bi sai ta yi nan wajen in ta kai musu har so ya ɓace yanzu yan garin maka sun sa raƙumi ɗari duk wanda ya maido su wanda ya kamo su kuma kowa tashi ya shiga duniya neman su ake neman su ake neman su ake har suka hutu sai wannan suraka bin malik ya gan su shi ma hutu neman raƙumi da sai ya gan su da ya gan su ma ya ce dokin sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san in yama mutum addu'a tana kama shi don ku duba sun so ta kusa da wannan wali da bin gira ko daga cikin kahura ne da ya zo wajen manzan Allah sai manzan Allah fara karanta musu so ta kusa da sai da ya zo fa in arad ko sai kama bakin manzan Allah ya ce shi dan Allah ya kaɗi da sa shi dai ya san abin da zai biyo baya kenan wata kalma ce da manzan Allah zai faɗi fa in aradu fa qul anzartukum to dai shi an ce fa in aradu sai kama bakin manzo Allah ce shi ne ya ishe har kawai to shi ma wannan suraka da ya gama manzan Allah kawai dokin shi kasa ta rike kafuwan da wace dokin sai ya tsaya kasa wuta kina ya sa abin da zai yi sai ya ce an Allah ya haƙuri sai manzo Allah yake ce ma Abubakar ce mishi zai sa wannan taji kambo na sarauta na kisira da warwaro na sarautar su ya ce mishi ka ba shi labari wadda zai sa wannan abu ya ce manzo Allah ba zan haɗi ba ba zan haɗi ba na zan ku ya ce amma manzo Allah ya ce mishi ga abin da za a ma kuma wallahi da ya zo lokacin Umar aka zubu da daula da kisira kuma sun sani manzo Allah zai ga rai Umar ya ce mishi zo manzo Allah muka alƙawarin zaka sa ya ce in kika sa shine abin bikin kan ban abin da sarauta na kisra ya ɗauka ya sa ya ce kuma ita iya gaban mutane yake ita ita maka gaban mutane yake ta maka yake tafiya ya ce to kuma hudda su da mun ji Allah ta yi ma zaka sa kuma ka sa hudda suka ne suka aiki da hudda ne biyu aiki to manzo Allah yi sallallahu alaihi wasallam suka kama hanyar zuwa zuwa Madina kuma daga nan sai kama hanyar suna tafiya suna tafiya sau ya ɓace har suka zo wani gari wani ƙauye sai suka tarzo wata mace kina da abin sha Allah bani da koyi amma sai ga wata akuya ta ce ga wata akuya wata san buku suwa ne ga wata akuya in kun iya ta tsaga ta nan suka ce manzo Allah zai da kanshi ya fara tatsa sai ga shi sun sha nono mai yawa sai kama hanyar suka fi ba su san ba ma wani ne yanzu da wanda suka fi bayan su suna nema ba ki ga wasu mutane ba ta ce wani mai albarka da ya zuwa kuke ta bara musu to kun gaza abin da to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ran litinin ya huta da garin makka kuma ya isa garin madina ranar litinin a ci gaba kawai zanen a tsaya nan ko sai a tsaya nan ke nuna arba'in sha Allah a kitab na sira Mm.
kamar wasu halittun da za da zama zuwa mila ne na yi dogara da abin da suka yi.
a shi kusan kusan duka gaskiya wanda suka rubuta suna da kamar yanzu wakili iya da miyuli na na shi banci da shi an ci kamar san sun gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kamar maili zuwa ga zuwa ga zuwa ga shiya to kusan babu wanda za a ce tunda ba ta yi wani ka ce in dogara da wannan littafi in bar wannan shi a ilimin hadisi a ilimin tarihi in kai wannan kusan kuskure ne saboda ni saboda kullum mutum sai ya yi mukarana wannan ya ce kaza shi kuma wannan ya ce kaza kenan dole ne mutum duka gabaki ɗaya duk abin da aka rubuta sai ya yi abin da su kamar sira ta ibn hisham wannan tawatsi da sauransu su wannan na tabari zalika tabari kusan kuma akwai na suhaili akwai na suhaili raudul unuf sunan littafi na suhaili shi ma littafi ne mai kyau raudul unuf
La'an- shi la'an- bilhamdu al'unuf na suhaili a suhaili shi ma dai littafi ne wanda na sira mai da kyau shi ruwan ilimin sallari hmm?
sallari
to shi littafin shi sam- shi ba ce mashi muhadisi ba ne ko kamar shi ai na kwantowa ne yake da wa'ancan abin da yanzu misali wanda zai rubuta in doka in rubuta tarihin manzala sallallahu alaihi wasallam kenan ba za a ce mun mu'arif ne shi wancan wancan wanda suka ɗauko a tushen su ne za a ce musu wannan mu'arifi ne saboda saboda su waɗannan kamar yana ake cewa masjari ne tana yiwa ya gani abin da aka yi sai ya rubuta wannan masjari ne ko kuma misali shi bai gani ba amma wanda ya gani shi ya ba shi labari an yi kaza shi kuma kenan zai zama to mishi masjari ne wannan kenan gabaki ɗaya kusan da shi da hadasin babu nisa sosai shi yanzu wannan sallaji kowa ne kowa da ita jayan shi wajen rubuta yanzu misali shi kawai kamar sarzaji yake ko ya ce misali akwai littafin shi da ya yi na daular amawiya na tsammani ko ko wanda ya yi kan daular amawiya kamar sarji yake gabaki ɗaya abin da yake daidai da abin da ra'ayin shi sai ta rubuta ya ta rubuta ya ta rubuta to su kuma wasu kamar za su ɗoka in suka ɗoko za su dinga duba littafin wani littafin wani littafin wani sai su gama sai su yi mukarana ne su kawo maganganun gabaki ɗaya in ya so kuma ne su ɗora hankalinsu akan akan wannan magana ne su hudu magana ta kirki akan haka to duka dai kowa manhajin shi kenan da wancan masu irin wannan manhajin da shi ma wannan sallabin da yake da irin wannan manhajin kenan duka kowanne mutum yana iya ɗauka ya karanta amma mutum wajen karanta ba ya sa sai ya sa fikirar shi ko ya sa tunanin shi akan abubuwan da aka rubuta
da zai ga dogara
eh gaskiya kawai sai zai ne mai za a ce kamar mai da iya da haɗin ifuwan ko kusan wannan shi ne kawai za a ce abin da ke shi kamar su dan akwai wani malamin tarihi yake cewa shi bai ɗaukan sallabi daga cikin manyan malaman tarihi wani malami ne ke faɗi a abin da saudiya bai ɗaukan saboda shi ne saboda manhajin shi kawai sardi ne sai ta rubutawa an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi kuma a wajen shi ne ke ɗauka malamin tarihi kamar wanda zai zo in ya ɗauki matsala guda zai duba littafin tarihi duka gabaki daya in aka ce akan wannan abu kuma shi ne ya karana ya mu karana sai istintajin hadasin da ya dacewa da da gaskiya kamar irin na mutum ne ko kuma ne Hmm?
ko kuma wanda ke zai ba Eh, kamar irin wanda shi nizamin irin wannan nizamin yake akan shi ya
wai kamar tsarin da ya irin tsarin usman kuma ya tsere
yi wanda wannan littafin wanda ya tsare eh irin wannan tsarin ne shi dai kusan gaskiya mutum ba zai ce ba wannan ban na karanta littafin shi wannan ina karanta littafin shi matuƙar kana cikin wannan yankin to ya zama to wajibi misali wanda mustari ne za a ce karanta littafin wani kar karanta littafin wani amma duk wanda ya nutsu a cikin wani ilimin kenan ya zama to wajibi ya karanta komai amma sai sa hankali shi wajen wajen karanta
wanda hausa da ya umar Mm.
karanta yarda kayan manzana sallallahu alaihi wasallam ya aure da wani ne ke aure sun yi musulmi ne tabbas musulmi ne rasuwa yi ga sunan shi mijinta rasuwa yi ina tsammanin wannan ya kawo shi mijinta rasuwa yi wurin da ke da maza duniya daga cikin samurai yana daga cikin sa yanzu nan da ta yi na kawo shi wurin da
anan wanda ya bada shi ne kunes min huzafa
yawa
wani hunas bin wani huzafa sai shi ne hunas bin huzafa a sahani وكان من السابقين الاولين الذين Mm, yana cikin wannan abin da ke rasuwa yi ce hunais bin huzafa a sahari hunais bin huzafa a sahari سبحانك اللهم وبحمدك